كتاب وإنه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب مننا aziz kaga ya kare azizun ne shi ma kenan wa inna hu kitabun aziz kuma alin ne alin ne madaukaki ne madaukaki ne dan ya fi duk sauran littattafan da aka sauka ya fi wato wa muhaiminan wa anzalna alaykal kitaba bilaki musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi ashe madaukaki ne kenan kan duk wani ma littafin da aka sauka domin duk wani littafin da aka saukar yana bukatar a yanzu qur'ani ya bada shaida a kansa to qur'ani ya bada shaida a kansa kamar yanda duk sauran al'umma kaga sai al'umma muhammadiya ta yi musu shaida suna bukatar shaida litakunu shuhada ala nas to baki tilawati to da aka ce wato kitabi rabbina littafin ubangiji sai ya zamo kenan hatta ayoyin da yake da an saukar da su an shafe su sun shiga ciki kenan wanda kuwa ilimin tafsiri kamar ba a bincike cikakken bincike akan wannan in an yi bincike akan ayoyin da yake an saukar da su kuma an shafe su ya zama ba sauran magana karanta su to ma kaga an yi bincike a kansu sai ko dangane da halaccin yin a shafe su amma su a kansu dai kan ba a bincike ba a bincike tunda yake an shafe karanta su shine aka kawo wani kaidi wanda zai fidda su aka ce ba tilawati wanda har yanzu ana karanta shi kenan wanda yake an saukar da shi an shafe karanta shi ya fita amma inda ana karanta shi to ko da an shafe hukuncinsa to yana nan dai ko da an shafe hukuncinsa amma dai ana karantawar to ilmin tafsiri yana bincike a kansa
nuzila ala muhammadin wanda yake an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato da aka ce an saukar da shi sai kuma wato hadisai wanda suke na annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita domin su ba an saukar da su ba ne a wasu cikinsu an saukar da ma'anarsu ne ga annabi amma ba su kansu aka saukar ba annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa masa cewa kai kaza ai kaza ai kaza kuma shi ya bayyana wannan da lafazinsa ba an saukar masa da lafazinsa ba ne kenan to duk wannan sai ya zama ya fita da aka ce wato nuzila alama madin nuzil wanda yake an saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hadisan su da yawa duk an faɗa masa wato ma'anan ne wani ma abin ta yi a ciki wato an ba shi dama ne kawai abin da diye an zartar da shi ko wanda wajen sashen malaman usul kaga haka ya inganta ko ya juzu an yi kala lin nabi wa kun bi mata sha'u wasafi fa huwa sawabu wa yakunu mudraka shar'an wa tafwiran yusamma zalika wato tafwiri kenan ko ta hakimi wajen wasu malaman usul to ta yi a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam duk yanda kake so ma a nan kai hukunci in dai kai hukunci to shi kenan ya yi daidai daidai ne fa huwa sawabun kenan to
mu'jizan bi surati mu'jizan mu'jizan wanda kuma yake mai gajiyarwa wanda yake an yi tahaddi da cewa a kawo kamar sa aka kasa to da aka ce mu'jizan sai hadisai kudusiyai suka fita kenan kamar irin su hadisin ana inda zanni abdi bi ko ma ta karraba ilayya mutaqarribuna bi misli ada'i maftaratuhu alaihim wanda duk wannan hadisai ne kudusiyai wanda su ma wajen mafi yawan malamai sun ce an saukar da lafazin su amma lafazin nasu ba ijazi a ciki ba ijazi a ciki ba cewa ku zo da kamar sa'un kun isa a'a hadisi kursi daga wajen ubangiji yake amma ba ijazi a ciki to da aka ce mu'jizan din sai hadisai kursiye kuma suka fita shi kenan sai qur'anin kawai kenan to bi suratin shi ko ijazin na qur'ani ya tabbata da sura daya tun an ce ku zo da kamasa falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiki na ka ce ku kawo ma guda goma fatu bi ashir suwar aka ce ma ku kawo sura ɗaya fato bi suratin mislihi ku zo da sura ɗaya in kun isa in dai tabbas wannan qur'anin ba daga wajen Allah yake ba to ku kawo sura ɗaya kamar sama suka kasa wato ijazin ya afku da sura ɗaya eh ita ko suran nan kai haddinta da cewa menene bi ba'dihi bi ba'arihi da cewa sashen qur'ani ne Mm.
wato ita surar uhudu bi ka kawo haddi daga hadda ya hudu na'am Eh, to a iya cewa uhudu di a iya cewa kuma hudda na'am an za a kawo fi'ili amrin sa a iya cewa uhudu di an yi fakkin kenan Na'am.
a iya cewa kuma hudda an yi idgamin kenan Na'am.
Eh, kamar duk irin sa kaga su umrur ko murra a iya cewa murra bihi ka huce da shi ko umrur bihi to uhudu di kai haddin surar bi ba'dihi da sashen qur'ani wato abinda ake nufi da sura sashe ne daga cikin qur'ani na'am turjumu bit tawfiq turjima wanda yake ko an ba shi suna wannan sashen ya zamo yana da suna nasa wanda ya rarrabe shi daga sauran bitauƙifi suran nan ko sunan da ake bata an karbo ne daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba bare aka yi cewa ku sa mata suna yanda kuke so ba Mm.
a'a karbowa aka yi daga annabi ko kuma daga sahabbansa Mm.
duk wata sura sunanta ta yi a samu sura mai suna goma ma ko mai suna fiye da haka amma duk sunayen nan dai ba fad- ba sawa ake daga baya ba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka kargo ko daga wajen sahabbansa Na'am.
ba haka daga baya ake zuwa a ce wannan sura ba za a yi mata suna ba a kowace sura da nata sunan da aka karbo ta na'am aqalluha thalathu ayin karancinta ita wannan kuma wato bittau ɗin ya haɗa kan sunan nata da kuma yawan nata na'am yawan na surar shi ma tauƙifi ne bayan da za a yi a ce daga baya a ɗauki wata aya ta wata sura a ce to bara a haɗa da wata a- da wata sura a'a kowace sura iyaka ayoyin da aka ce nata su ne nata ba za a ƙara mata ɗaya ba ba kuma za a rage ba ba za a ɗau wannan ayar da take wata sura a ce to bara a kai ta wata sura ai ko za ta fi dacewa ko a'a to salasu ayin ayoyi uku aƙalluha ƙarancin sura salasu ayin ayoyi uku wato ƙarancin sura aya uku kamar suratul kausar masaran ko suratul asari to haka shine ƙarancin sura ba surar da yake bata kai aya uku ba ƙarancin sura dai aya uku gifi wanda suke mani'imta Na'am.
ayoyin nan kowace mani'inci a jam'a a gayafe wato mani'imci Na'am.
kowace a cikin ayoyin wato mani'imta Na'am.
to
billahi minash shaitanir wa'udhu rajim billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
مف- مفردها طائفة من كلم من من كلمه mhm تميزت بالف- بالفضل عند رسمه to min kalmihi ko min من kalmihi كلمه min نعم، kalmihi من كلمه مم.
تميزت بالفصل بالفضل عند رسمه بالفصل بالفصل، عند نعم.
رسمه أو ومنه فاضل كلام الله mhm فيه ومفضول بغير الله mhm في الأجر أو مضمونه أجل مم.
أو كون أو- أو كون
to قيده له تعجيل mhm نعم ومن ومنع مالك من التفضيل كي لا فلا يزال يظن نقص نقص في المفضول mhm نعم
to مفردها a mufradinta wato mufradin ita a ayudin da aka faɗa a can a baya Na'am.
an faɗi aƙallu hasala su ayin Na'am.
to wannan ayun ɗin jam'i ne نعم na ayatu to mufradin ayudin wanda shine ayu نعم ɗa'ifatun Ɗa'ifatun.
su ne yanki min Min kilmihi kilmihi, na'am.
daga kalmomin ƙur'ani Na'am.
yanki ne daga kalmomin ƙur'ani ta Tamayyazat bil da ta fath.
ware daga sauran kalmomin da suke kafin ita Na'am.
ko suke bayanta Na'am.
akan sami an ce an samu aya ɗaya ma wadda take kalma ɗaya ko نعم Ah, da ijma'in dukkan makaranta shine mudhammatan kaga wannan aya ce kuma kalma ce daya نعم Ahem, kalma ɗaya ce kuma aya ce daya نعم to kuma akan samu wa'yansu wanda suke kamar kalma ɗaya wajen wasu malaman sai su ce aya ce wato a wani ƙur'anin sai a rubuta aya ce a wani ɗansu ƙur'anin kuma ya zama ba a rubuta su aya ba Ah.
kamar irin a harufin ta hajji ko نعم yadda shausha da biye ke faɗa a cikin nazimatu zuhuri نعم wa ma bad'uhu harfu tahajji fa ayatul likufin siwa zira wa ɗasina wal witiri wa ma bad'uhu harfu tahajji duk wata sura a ƙur'ani da yake an fare ta da huruful hijaiyya kamar alif lam mim ko he mim fa ayatul likofin a wajen makarantar kufa gaba ɗayansu sun lissafa wannan aya guda alif lam mim misali a kira'ar hafsu ko a ruwayar hafsu sai a ga aya ce iyaka nan ko to haka duk sauran makarantar kufa ma a musafin da aka aika wajen mutanen kufa aya ce a wajen amma sauran makarantar gaba ɗaya ba sa lissafa shi aya kamar mu mu da yake tana bin mustafi madani ba inda zaka ga an sa alif lam mim duk surorin nan guda wajen bakwai ko guda bakwai ne aka bude su da alif lam mim to ba inda zaka ga an rubuta cewa ai aya ce ko he mim kaga aya ce sai dai a sa wakafi ko alif lam mim sad ba zaka ga an rubuta aya ba amma su ma mutanen kofar akwai wa'yansu a cikin surorin da yake sun bude da hurufu ta hajji wanda ba su lissafa su a aya ba shi ne yake siwa zira banda wadda ta kare da ra banda kama alif lam mim re da ɗaya ko da alif lam mim da alif lam mim wato su wa'annan duk wanda yake ya kare da harfin ra ta wajen malaman kufa su ma ba sa lissafa shi aya wato kamar suratu yunus alif lam re ba aya bace a wajen su ko suratu hudun alif lam re ba aya bace ko suratu yusuf alif lam re ko suratu ra'd ma alif lam mim re duk ba aya bace wa wa dasina sai kuma ɗasiyin wadda sura ɗaya ce daman ta buɗe haka ko suratun namli ɗasiyin to shi ma wajen malaman kufa wannan ba sa rubuta aya ko da kira'ar hafsu ɗasiyin ba aya ba ce amma ɗasiyin a surar da take kafinta da wadda take bayan ta suratul shara da suratul kasasi wannan da aya ce wani witiri sai kuma wadda take daman harafi ɗaya ce kamar sa'ad ko qaf ko ta ƙarshen su nun to su ma wannan malaman kufa ba sa lissafa shi aya to
na ma sha ɗibi bayan alfiyar waccan yana da bayan eh, bayan waccan hizbul amani ba Na'am.
yana da wasu littattafan kuma guda biyu ɗaya akan rubutun qur'ani na'am shine aqilatu atrabil qasaidi Na'am.
aqilatu atrabil qasaid shi akan tsarin rubutun qur'anin ne Na'am.
kowace kalma ga yanda take a musafi kaza na'am ga inda yake wa'annan nasu alif baki ne wannan ko sai su ce alif ja ne da sauransu dai ko eh, eh, a to duk wani aqilatu atrabil qasaid na'am eh, wato eh, kusan baiti 300 ce na'am to da kuma wannan ta ayoyi ita ce nazimatu zuhuri na'am ita ma kusan baiti 300 ce ɗayar ita aqilatu atrabil qasaid eh, wato mai 198 ne Na'am.
yana cewa ƙarshen tis'una ma'ani a taini ma'asamaniyatin na'am tis'una ma'ani a taini ma'asamaniyatin abiyatu ha yanta zimna dora wa durara na'am Eh, na'am to da- ita kuma ɗayar mai tan da casa'in da bakwai ce ita nazimatun zuhuri na'am Mhm, yana cewa eh, wa abiyatu ha tis'una ma'ani a taini qul wa zid sab'atan tahkillu jaina min ad-durri na'am eh, wa zid sab'atan tahkillu jaina min ad-durri Na'am.
297 ɗaya kuma 298 na'am to
na'am kamar da bil fasli inda magana rafi raba bil fasali da cewa ana raba ta ta bambanta da cewa ana raba ta daga aya- kalmomin da suke kafin ita da wanda suke bayanta ita kowace aya zaka ga an bambance ta daga kalmomin da suke kafinta ayar da take kafinta da kuma wadda take bayanta inda rasmihi wajen rubutu wajen rubutu sai kaga an ban an sa alamar aya a ƙarshe na'am aminu fadilun kalamullahi a cikin a ƙur'ani akwai wanda yake mafifici wanda yake ya fi wani wato akwai saɓani tsakanin malamai akwai wa'yansu wanda suka tafi zuwa cewa bai halatta a ce a cikin ƙur'ani akwai wani abu wanda ya fi wani ba duban da cewa duk zancen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala Eh, kamar irin su shehu abul hasan al-ash'ari irin su baki gane irin su isra'ili duk sun tafi kan cewa bai halatta a ce wani abu a cikin qur'ani ya fi wani ba kuma haka an ruwaito shi daga imamu malik allah da gare shi cewa ka a ce wani abu a cikin qur'ani ya fi wani to amma malamai wato sun wa wannan magana ta imamu malik tawili kamar yadda nan gaba za mu je to na'am fihi eh, wato kalamullahi fihi wato minhu farilu Na'am.
akwai a cikin qur'ani wanda yake mafifici na'am to ya jumla ce cikakkiya Na'am.
nan Na'am.
farilun din mubtada ne minhu labarin sa Na'am. Na'am.
to kamar wani ya tambaya ya ce wanne ne kenan za a ce ya fi a cikin qur'ani sai ce kalamun lahi fihi Na'am.
wato kalamun lahi fihi din labari ne shi kuma wanda aka shafe mubtadansa Na'am.
wato huwa kalamun lahi fihi Mhm.
shine zance na ubangiji duk qur'ani zancen Allah ne amma kuma wannan ya zamo fihi ya koma kuma kan ubangiji na'am misali kamar ayatul kursi na'am zance ne na Allah kuma tana ba da labari ne gaba da ubangiji Na'am.
ko kamar qul huwallahu Na'am.
zance ne na ubangiji kuma tana ba da labari ne game da ubangiji Na'am.
to wannan shine wanda yake ya fi kenan a cikin qur'ani Mhm.
ya zamo gashi zance ne na Allah kuma ya ba da labari game da ubangiji Na'am.
duk dai qur'ani daman zance ne na ubangiji Mhm.
to amma ta yi abin da ya kunsa abin da ya zo da shi wato ba game da